عليه سائر أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رسولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau juma'a goma sha biyu ga wata ramadan kiran da wanda sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dubu da arba'in da biyar muna koya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara mu da ruwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da kuma masallacin da ke cikin jami'a na da zaka wanda ya ke da zafi inda mun fara haɗuwa a kowane yawanci na wannan rana da wannan wata mai albarka domin karatun alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin surat maryam mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta bakwai da aya shida mun tsaya aya ta shida ba mu kashe aya ta bakwai insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu da shi kafin shigar sun karatu a an turo tambayoyi da haka wani mai yare suna na kasuwa na kai da ke fara da ke so kuma
yana farawa sai ya daina ko kuma ya gagara akwai lokacin da ya ce ka bani wani nufin anan ne aka ba shi shawari ya yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har ya rantse da cewa wallahi malam yana ƙoƙari amma abun ya gagara ya ce ji yake kamar ya mutu saboda rashin yawaita karatun alkur'ani don haka menene mafita ba shi da damuwa da ya wuce ya haddace alkur'ani yawanci wannan gila sharrin shaidan yake rinjayen mutum in ya dau qur'ani sai kuma ya dakata idan mutum zai dauka da gaske zai dauka sosai waɗanda duk kaga sun haddace alkur'ani to ba sa dauka su aji in sun dauka dauka suke sosai sannan kuma su yi shi da gaske idan akwai wani abun da yake shagaltar da mutum to sai ya takaita wancan abu shi yasa yawanci waɗanda suke son haddace alkur'ani suke barin gari ma musamman da yanzu ne Allah ya kawo mana ni'ima a gari ma sai a samu a haddace hadda mai ƙarfin gaske amma sai su kaurace su bar garin gaba ɗaya in sun je inda suka je a ƙauye ma sai kaga sun kaurace wa cikin gari sun koma jeji gindin bishiya kawai mutum yana ta komawa har ya haddace haka kuma idan mutum yana gari sai kafin dai ka ga mutum ya haddace qur'ani har ya zama ana cewa eh mahaddacin qur'ani ko masanin qur'ani to in ka tambayi sau nawa ya kwana a masallaci ba zai iya faɗa ba sau nawa ya kwana a islamiyya su sau nawa ya kwana a inda ba gidansu gurin shimfiɗa a kwanta ba sai Allah ya san sau nawa ne sannan kuma sau nawa ya fita da asuba ya je guri kaza sau nawa ya yin bacci ko da daddare ko da rana amma mutum in yana son haddace alkur'ani ba maganan ɗauka ya gagara dole ka tsarkake niyyarka ka kuma samu su alarmomi kaga yau ga alarama mala abubakar tun daga fara ramadan alarama malam ɗahir ne yake yake jan karatu dukan su kaga mala abubakar ya umarci mala ɗahir kawai ya zo ya ci gaba da ja saboda ya san abin da ya tire na ya ya tire ne da yasa haka amma ina ina dauka yake ya fara ba zai turo mana shi ba amma to to sai yanzu ya samu daman zuwa saboda haka dole a tsaya sosai kana iya shawari a gurin su ka same su su dora ka hanya ka ga abin ba ka ganin su kullum ba sa tsiwa sosai abin kullum sai abin kullum sai an yi tilawa ba ba zama a yi a maimaya a yi abin da ka dole ba a ji ba a jewa ka ɗauka sosai himma sai an yi himma Allah ya sa a dace don ka tsaya sosai kuma ka samu ina alaramomi insha Allah ta'ala za su gaya maka in suka ɗora ka ko su haɗa ka da wani alarama ka tambaye su anguwar da su gaya maka gaya musu anguwar da kaje za su sama ma alarama cikin kai ta bugawa insha Allah in ka ɗauka da gaske to in Allah ya dace Allah ya taimaki mutum amma ba wani sauki ai Qur'ani duk duniyar nan ba ba abin da ya kai shi to ta ina ko mutum zai fara shi da wasa ya yi tsammani zai samu duk duniya ba wani mutum da ya kai wanda ya haddace alkur'ani daraja babu shi yana ɗauke da maganar Allah gaba ɗaya da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa wallahi ba wanda ya kai shi daraja duk duniya sai dai in bai aiki da shi ba ko kuma ya sakaci da shi ko wani abu wannan ko muna fatan Allah ya kiyaye saboda haka abun ba wasa ba ne dole sai an tsaya sosai da addu'a da naci da tsayawa Allah ta a dace da haka shawarin mu dai ka samu azaramomin nan za su baka abu na laƙani laƙani shine naci insha Allah ta'ala da addu'a wannan ko bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace kayi magana akan bid'a to me hukuncin bin wanda yake bid'a sallah malaman sun yi magana wanda yake kirkiro abu ya sa addini aka yi masa wa'azi aka ce abun nan ba haka bane ya ce a shi san haka zai rinka yi saboda nan ne hanyar samun sa ko nan ne hanyar kazansa ya cije ya ce haka zai ga hujjoji an bayyana masa bid'a tana iya kai mutum idan ya kaurara har ya kai ga taba haƙƙin Allah to ya kafirta nan ba za a shi sallah ba amma idan yana yin abu bid'a ce ta jahilci wanda shi yana ga kawai an ce a yi kuma abu kazan nan a ce ba sun Allah ba abu kazan nan a ce kaza ne to sai zo a masa bayani na gaskiya to idan an masa bayani na gaskiya sai yana ganin cewa eh bai taba haƙƙin Allah ba bai kai ka ga fita addinin musulunci ba sai an zo sallah wanda ya fi shi shi ya dace ya sallah masallacin da ba a ba ba dan bidiya bane yake jan sallah shi bi tantanta mutum ya sallah amma idan an rasa kwata kwata za a rasa jam'i kuma bidiyar sa ba ta kai matsayin fitar da addinin Allah ko kuma daukan haƙƙin Allah ko kuma jingina wani abun da ba addini bane kwata kwata shi kuma yace lallai addini ne to in ya kai irin wannan matsayi da tawili da tsayawa da jayayya shi wannan da ba bi shi sallah yawa amma in bai kai haka ba harka sai ta rashin sani da rashin fahimtar addini kuma yakan karbi abun da aka zo masa na gaskiya to wannan za a iya bin su sallah wa lahu ta'ala ita tambayar ta biyu ita ce a masa ƙarin bayani akan sallar tahajjud da ake yi a goman ƙarshe na Ramadan domin akwai wanda ya same shi da cewa bid'a ce a wannan nassin alqur'ani Allah ya ce wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka ata an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda so haka inda ma ake magana shine a fita a je a yi a haɗu a masallaci nan ne ake magana to nan din ma kuma inda mutane suka kyautata niyyarsu kuma sannan yi a masallacin yana ƙarfafa su ne in mutum ya tsaya a gida ba zai iya yi ba amma in yaje masallaci ga mutane suna yi zai iya yi amma ba yana yi don mutane bane amma suna karfafa shi tashi malamai sun fitan cewa bai zama bidiya ba kuma ya halatta saboda me annabi Musa alaihi salam ya ce mai ya roƙi Allah karfafawa da Harun yace waj'alni waziran min ahli yace Haruna akhi ushdud bihi azri yace wa ashriku fi amri me yasa kai nusabbihaka kathira in shi kadai ne yake tasiri in ya dan gaji kawai sai yanjari amma in ya gaji zai kwanta sai ga haru yana sai yana sai kai ni ma dai bari zage ko ko hadan gurani ne ko wani abu a masallaci da yaro ne yanzu dan aka zo aka kabbara aka ja sura aka ja sura ibu guda ko rubu in tukunna ayi rukuni mutum sai zai zauna sai ka malama ne ma yake tsaye ba zan zauna sai ci gaba da tsayuwa kaga ba wai yayi don malam wani bane amma malam wani ya karfafa shi wajen tsayuwa to shine abun da malamai suka ce to ta nan suka bar kofar abuna amma akwai magana kan cewa za a je a taru a masallaci a yi tahajjud ko ko a'a yi a gida domin al'asulu yi a gida amma maganar tarawihi kan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane a kai shi wannan babu wani kokonto a kai amma tahajjud na sallan cikin dare to hatta tahajjud na sallan cikin dare yan kafa hujja da maganar karfafawa maganar ita kanta tahajjud wannan nassin alqur'ani ya tabbatar da ita amma maganar inda muke magana shine a haɗu a masallaci a yi ta to a haɗu a masallaci a yi ta nan ne malamai suke da bayanai wasu suna ganin a'a ba za a haɗu a masallaci ba za a yi ta hajji sai dai mutum ya gida sashin malamai suka ce a'a ba za a hana wannan alkhairi ba wani in ka ce yayi a gida ba zai yi ba amma in ka ce a zo masallaci a yi yana kwanciya sai ya tuno sai ya ji wani dan gidansu ko kuma ya ji makwabcinsa ya buɗe kofar kurkuku ya fita sai kai wannan ina zai ne je da jira na ji kaya na ji kamar kofar kai eh wallahi sun je ta hazu to yau da daddare za ka yi ka in ya sake jin kofar ku ku ku ku ko bai ta duwa ba zai bace ba ya sama tunani to wani ne nake in yana da zuciya in ne nake in sai ya tafi to sai ya fita shi ma ya je kaga wannan fitan ya karfafa su sai kuma hujja da ayoyin waɗannan surar tsaha wadda annabi Musa alaihi salam ya nemi annabi Harun a ya tarayya da shi saboda kai musabbi haka kafira wa nadkuraka kafira innaka kunta lina basira wannan karfafawa ne saboda haka idan mutum an je tahajjud ba laifi bane wallahu ta'ala alam haka sashin malamai suka tafi wallahu ta'ala alam zaka ba bidi abace sallar tahajjud ya sake wata tambaya ta uku yace akwai wata budurwa kirista ce da aka ce masa ta ce tana son sa wallahi malam kullum idan ta gan shi ya ce sai ta gaishe shi bisa ladabi da girmamawa kuma babu wani abu da ya haɗa shi da ita a ba shi shawari muna ta ma bayani ina ɗauka wani haɗaɗɗe ne ma a shewar gajajje ne ina ɗauka ta haɗu kirista kake bi hau kuma wai aka ce masa tana son wata ba'ifiyar riwaya aka ce masa siga siga siga siga wata mumarar da wata siga mai rauni aka ce masa tana son za ka sai yi in ba rikin haɗuwa ba mutumin da yake kokarin alkur'ani yana magana akan tahajjud har ya rasa yadda zai yi kuma kuma da ya gangaro kasa ya sai kuma gurin kirista da da da za mu gan shi sai mu dafa kafadarsa mu yi masa addu'a ga alheri ga rashin alheri au a na magana ka yi tahajjud ka roƙi Allah Allah ya baka mata ta kwarai saliha mai tsaye da addini mai karatun alkur'ani mai sallah sai ka gangaro an ce maka wata budurwa kirista tana son ka idan na ɗauka a haɗe kake a sha wargaje kake wallahi kame da hankali yawa game da hankali sosai ehe ka nitsu yawa ka yi ta hajji sosai ba ta hajji ba bidiya ba ce kuma ka yi addu'a yawa addu'an alkhairi kuma ka roƙi mata ta kwarai yawa ka ne ka roƙi mahaifiyarka da mahaifinka su yi maka addu'a ka ɗan mata ta kwarai yawa da dukkan sauran mutane kaka wargare gaba daya Allah ya kiyaye wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi lokaci ya ce ya ok ya ce da farko yana baran addu'a akwai wani bawan Allah da ya rike masa kuɗinsa sama da wata hudu ya ce na wani contract na wani contract da suka yi ya ce na wani contract ɗinsa a taya shi da addu'a Allah Ubangiji ya sa Allah Ubangiji ya ba shi ikon biyan haƙƙinsa sannan lokacin cirewa kuɗin zakka ya yi ya ce zai neman kuɗi ne ya cire ko zai jira har sai ran da Allah ya sa ya ba shi a zai zai cire musu a cikin kuɗinka a cikin kuɗinka da kake da shi yanzu wanda kake juyawa za ka yi lissafin wancan kuɗaɗen nawa ne zai zama zakkansu sai ka cire a cikin kuɗin da kake da shi idan har baɗi bai biya ka ba to nan ba za ka fitar da zakka ba sai nan da ya biya ka ba za ka fitar da zakka har da su ba ma'ana su ba za su samu su ba sai nan da ya biya saboda ka fi so mace da tsammani amma idan har Allah ya sa ya biya ka shi kenan dama ka riga ka cire musu zakka a yanzu za ka cire musu zakka da kuɗin da yake gure ka in kai lissafi nawa ne zakkansu da ka cire a cikin dukiyarka da za ka cire zakka والله تعالى أعلم إن شاء الله تعالى زمو ci gaba da karatu aya ta shida cikin aya ta bakwai cikin surat Maryam muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya zakariya ya kai zakariya kamar yadda a surat Ali Imran Allah ya tabbatar fanalatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya malamai suka ce almala'ika a can ana nufin mala'ika jibril amma Allah ya ce mala'ika aka yi jauri don girmama shi mala'ika jibril haka mala'ika jibril ya kira a nan zakariya ya ce ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulami lalle mu muna maka albishir da yaro da jinjiri ismuhu yahya sunansa yahya haka an sa masa suna Allah ne ya sa masa suna sannan ba a jingina sanya sunansa ga mahaifinsa ba malaman tafsiri suka ce wannan mafi girman mankaba ga annabi yahya alaihi salam Allah ne ya nada masa suna kamar yadda Allah ya daura wa Zainab bin Jahsh aure ba tare da wani ne ko shedu wannan ya ce ya bayar wannan ya ce ya karba ba a'a Allah ne kawai shine ya zama komai ya ce kawai mun daura aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai aka aiko malaika jibrilu aka ce masa tashi ka je gun matarka zainab bintu jahsh Allah ya daura maka aure to haka nan annabi yahya sai aka ce kawai inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya wa musanya masa mai suna irin nasa ba min qablu kafin a yi shi ana tun da aka yi duniya har zuwa ran da aka haifi annabi yahya ba ta yin wani mutum sunansa yahya ba kamar yadda kuma wasu ka fassara cewa saniya bi ma'ana masila ko shari'a wato ba mu sanya masa makamanci ba wato ba wanda ya yi kama da shi annabi yahya shi ne kadai ko samiyan ma'ana mai suna irin nasa kamar yadda mutu ya yi yawa haka aka fi rinjaye ko kuma shabihan makamanci da shi ba taɓa yi ba wajen daraja da samun matsayi ba a yi kamar nasa ba kafin shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake wa annabi zakariya albishir qala sai ya ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li gulam yanzu ta yaya zan samu da wa kana timra'ati aqira alhali matata ta kasance aqiran ba ta aihuwa jura ce bakara ce ba ta aihuwa wa qad balagtu min al-kibari ikiya ni kuma na kai makula wajen tsufa wace itiyar shine wanda kashinsa ya wuce har ya lankwashe abin da ya saba yi da yana miƙe ba zai iya yi ba ya lankwashe saboda tsufa kashinsa ya canja sannan tsufa ya kai tsufa malamai suka ce a to shine yayi addu'a Allah ya bashi da ya kuma da aka ce masa za a bashi da kuma yake cewa ta yaya ya zai zo malamai suka ce akwai fiskoki guda uku na farko shine annabi haya annabi zakariya yana ganin cewa shin Allah subhanahu wata'ala abin da aka sani bisa al'ada su ne waɗanda ba su tsoho ba su suke ayyuka to sai yi tsammanin za a mai da shi matashi ba ta kuma za a mai da ita matashiya shine amma kuma da yake rai wannan sai ta bari zai tabbatar a gurin Allah shine yasa ya ce anna ya kunu li guran ko kuma shin Allah zai bashi ƙarin wata mata ne wacce ita za ta aihu duka wannan ya shiga ranka za ka sai so mace nani sai ta bari ya tabbatar a gurin Allah shi yasa ya ce anna ya kunu li guran wa kana timra'ati aqira wa qad balagtu min al-kibari itiya abu na biyu malaman suka ce lokacin da aka ce masa inna nubashiruka bi gulami ismuhu yahya sai ya wuce to da tsabar murna da farin ciki sai rasa ma me zai faɗa sai ce Allah ya kuni da gulam yau yanzu ni ne zan ayu kamar haka kenan yana cike da mamaki yanzu ni ne zan ah shi ne ke ta addu'a Allah ya bashi bai taɓa tsammanin zai samu aihuwa ba sai ga bari ya koma ga Allah ya faɗa tunda yana bukata yana cikin yin addu'a sai aka aiko mala'ika jibril mala'ika jibril ya masa albisu cewa zai aiki to sai ke mamaki yanzu ni ne zan aiki ko mu a cikin al'adun mutum wani abun kai kake addu'an Allah ya baka amma fa in ya baka yanzu ni ne anan da kai kana yanzu ni ne anan ashe Allah ya karbi addu'a ta yanzu ni ne anan to wasu malamai suka ce fiska na biyu shine at-ta'ajjub min azamatillahi wa jalalihi tsabar mamaki da girman Allah da ƙudurar Allah da jalalansa ya sa shi ke cewa Allah ya kuma ne guda wa ƙari ba na ganiyar kibaru abuna wa ƙari ba na kuma kibaru ikiya na uku shine abun da malamai suka ce ibn jarir sabari rahimahullahu ta'ala shi ya ambata amma suna ganin kaman akwai dan nisa amma da ya ambata shine lokacin da mala'ika jibril ya kira shi cewa inna nubashiruka ko kuma irin maganar ayar surat ali imran fanadatu malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashiruka bi yahya to lokacin da yaji wannan kiran malamai suka ce sai shedan ya sa masa kokonto yace kai kar ku kula da wannan kiran ba wannan kiran shedan ne shedan ne bai ya sa masa kokonto yace masa shedan ne yake wannan magana ba magana ce daga Allah ba karka karka sake ba ci gaba da addu'ar to kaga tunda zuciyarsa ta rabu biyu ta samu kokonto cikin kiran da aka masa cewa inna nubashiruka bi gulami ismuhu yahya ko kuma can manadatul malaikatu wa huwa qa'imun sallifil mihrab an Allah yubashiruka bi yahya Allah la yubashiruka bi yahya ban sai sabu kokonto shedan ya sa masa kokonto a cikin abun da yana da yaqinin Allah zai iya yi wannan kokonto shi yasa shi sai ce to bari ya kawo kokonto sai ce anna yakunu li anna yakunu li gulam wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu min al-kibri itiya da Allah ya ce masa kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a don da ya kara tabbatarwa daga Allah ne qala sai ta rabbi ja'al li aya don in aya ya bayyana to da ya dera kokonto gaba da ya tabbata daga Allah ne to haka fadin cewa Allah ya kunu ni gulam ya taso ne in a gurin fahimtar da matafiyar ibnu dalil tabari rahimahullah imamul mufassirina ya tafi ne akan cewa ya yi wannan tambaya din ne Allah ya kuma rubu da ko da shaitan ya raya masa wannan amma Sheikh Muhammad Al-Amin Shaqiqi rahimahullah mai adwa'ul bayan a cikin adwa'ul bayan fi zahir Qur'an bil Qur'an yace a'a wannan kawai fihi bukai akwai wannan magana ta yi nisa yace annabin Allah Zakariya lokacin da ya san Allah yake da yaqinin Allah zai iya bashi da to babu wani abu kuma da zai zo ya sa masa kokonto in ya ji murya so da shi annabin Allah ne ba ranar ya fara karban wahayi daga Allah wannan abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shaykhi rahimahullah ya ambata kenan ana ayi halin duk waɗannan bayanai malamai sun zo da su cewa annabi Zakariya ya ce Allah ya kuma ni gulamu ko don cikan mamaki ko kuma yana so ya san ta wani hanya ne shin zai ƙara auren wata mata ne wacce za ta aihu ko kuma a'a shi da wannan mace ta ne za a mai da su matasa su koma shekarun aihuwa su aihu ko kuma a'a yaya abin zai kasance to wannan duka Allah subhanahu wataala mai iko ne ko wanda yake ga dama qala sai Allah ya ce masa kazalika qala rabbuka malaika ne sake ga masa haka nan dai ubangijin ka yace huwa alayya hayyin ubangijin ka ya ce in gaya maka a gurinsa hayyinun abu ne mai sauki ba ka ɗa don ka shekara ko dubu ka shekara mai sauƙi ne a gurin Allah kawai yanzu nan a sa matar ka ta samu juna a ta haihu mai sauƙi ne a gurin Allah kuma ma wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a ai haƙiƙa na halicce ka tun kafin a zo da har ka roƙe ni da ana maganan baka da to kai ba na halicce ka ba min qabl tun da ta wa lam taku shay'a da kai ba komai bane sai aka samar da kai to kuma samar da yahaya ko a samar da ɗa a tsatsauta shi ke wani abu ne don tazo sai Allah ya yi abarin tura shi zuwa ga wato ya cino halittansa ai da shi babu shi aka halicce shi to tun da an halicce shi babu shi to yanzu kuma a halicci da a tsakanin shi da matarsa yana yana da wahala babu wahala a gurin Allah don haka Allah subhanahu wataala ya tura shi ya cino halittansa shi kansa wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a halittanka kai ya fi girma akan halittan ɗanka don sai da aka yi ka aka ma manta ka manta cewa za ka aihu sannan ka dawo kana addu'a kana cewa Allah ya baka da da ba a halicce ka ba da ba a yi wanda zai tsoho bai aihu ba da ba a yi wanda zai tsoho bai aihu ba da ba a yi mai addu'a ya nemi da ba da ba a yi mai addu'a ya nemi da ba da ba a halicci ya haya ba to shine sai Allah ya kai shi zuwa ga abun da yafi girma zuwa ga halittan ya haya an jera wasu abubuwa da yawa kafin a zo ga haifar da ya haya don haka tunda wa'in abubuwa ya haya annabi ya haya samar da shi wani abu ne wanda ya bi abubuwa da yawa wanda suka riga ya kafin shi kuma duk asalin abubuwan sun taru akan halittan ka kai to shine sai Allah ya kai shi zuwa ga wa gadi karantuka min qabl wa lam taku shay'a ai na halice ka min qabl tuntuni ma ba a zo ma da maganar ya haya ba kai din ma kanka wa lam taku shay'a ba kalama wani abu ambato ba hal ata ala al-insani qinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura babu wani dan adam face an yi lokacin da ba a yi shi ba ba a san shi ba a san waye shi sannan ake yin sa tukuna halicce shi har a ce wancan shine wani wancan shine wani don haka Allah subhanahu wataala yana tabbatar da ikon sa da hikimarsa da kuma ujurar sa qala sai ce to tunda haka ne yanzu yayi rabbi ya ubangiji ij'al li aya duk da cewa tunda ma sun yayi da domin shi ya roƙa yace ya ubangiji ij'al li aya ya Allah ka sanya mun alama na cewa ga aihuwar ta zo ina so kafin a aihu na ga alamomi wanda za su nuna mun cewa eh lalle aihuwar ta zo don in shirya saboda abu ne wanda yake baya tsammani ya ja lokaci bai aihu ba ita kanta ta zuwa ba ta aihu ba to yanzu za ta aihu ba ka gaba annabi ibrahim a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ani shekha haka haka ita ma ta yi mamaki a alidu ana ajuzu tana mamaki ni yanzu da tsufa na yake yanzu a ce na ai wa hada ba ali shekha miji na dinnan gashi ya riga ya tsufa ai ba bata kare ba ina aka mata albishi za ta aiki annabi isa ta ganshi wa min wara isa yaqub haka aka yi da zuriyar annabi ibrahim ko kuma da gidan annabi ibrahim alaihi salam to haka ba kai ma ka san wannan haka aka yace a sa masa alama kwara sai Allah ya ce ayatuka alamar ka da za ta faru cewa aihuwar ta zo dab shine Allah tukalliman nasa salasa layali sawiya ko kana so ka yi magana da mutane in aihuwar ta doso za ka ga ba za ka iya magana ba duk da kai za ka bude baki ba za ka iya magana to in ka ga ka kasa magana za a yi kwana uku ba ka iya magana to ka tabbata kawai aihuwa ta zo kenan sai aihuwa wannan shine annabi zakariya alaman da aka samu salatata ayyami kwana uku a ran Allah subhanahu wataala ce salasa layali sawiya dalale uku za a yi a jere ba ka iya yin magana da kowa ana nan ana nan kawai daga aihuwa fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab sai ga annabi zakariya ya fito cikin mutanensa min al-mihrab daga masallaci ko daga gurin da ake girmamawa na sallah yana fitowa sai dai zai magana ba zai iya ba a can suratu imran ali imrana talatata ayyamin illa ramza ba abin da zaka yi illa ramza sai dai nuni kai alama idan ruwa yake so in abinci ne sai dai alama to illa ramza ramzi kenan nuna nuna abubuwa abin da yake nuni zuwa ga abun hakikanin abu to saboda haka illa wannan a can Allah subhanahu wataala ya ce illa ramza wadkur rabbaka kaseeran ka ambaci ubangijin ka da yawa in ka ga wannan abun ya zo wa sabbih bil ashi wal ibkar ka ci gaba da tasbihi safiya da maraice ma'ana duk abun al'ajabi ko abun da ya gagare ka ko abun da ka sa a gaba ko abun da kake addu'a a kansa ko abun da kake ga ba za ka samu ba sai kaga Allah ya kawo shi to ka yawaita tasbihi annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah subhanahu wataala ya kawo shi ƙarshen isar da saƙonsa ya ka saukar da suratul nas idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja me aka umarce shi da shi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir nasara ta kai nasara to yawaita tasbih kana neman kaza kana neman kaza kaman ba za ka samu ba sai ga gashi nan kun lalle ya tabbata ka samu ko za ka samu kana cikin abu to yawaita tasbih da ambaton Allah safiya da maraice saboda wannan ba mai iya yi ka samu in sai Allah shi kuma Allah abin da yake so shine ka kai tasbihi gare shi ka gode masa ka girmama shi haka in kana neman jari Allah ya baka yawaita tasbihi kana neman aiki Allah ya baka yawaita tasbihi da ambaton Allah safiya da maraice kar kai wa Allah mutunci duk abin da mutum yake nema a rayuwa Allah ya bashi nasara daga ya ga alama yawaita tasbihi da yawaita tasbihi safiya da malaiki da haka yana fitowa min al-mihrab yana sai da zai yi magana fa auha ilaihim kawai sai ya musu sai wahayi sai nuni zuwa gare su shine fa auha ilaihim sai nuni zuwa gare su an sabbihu bukratan wa ashiya Allah kuma ce ko yawaita tasbihi bukratan wa ashiya safiya da maraice daga gidan zakariya da mutanen garin gaba daya yawaita yawaita tasbihi safiya da maraice idan mun shiga wani hali ko a ƙasa ko a jiha ko a matakin ƙasa gaba ɗaya in Allah ya kawo mana nasara mu yawaita tasbihi muna cikin matsanancin hali ba mu yawaita tasbihi safiya da maraice wani shi ne zai kawo mana mafita da ikon Allah da haka Allah subhanahu wataala ya kawo aihuwar annabi Yahya na
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان شقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Allah subhanahu wataala ce ya Yahya yanzu an haifi Yahya yana da yana jinjiri ya iya magana amma yana yaro an masa wahayi ya zama annabi yana yaro yana daga cikin manzaba kaga cewa Allah subhanahu wataala ya ce a abuna ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu saniya wasu malaman da suka tafi akan cewa shabiha ko masiya shine ba taba yin annabi yaro karami kamar annabi yahya ba Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya masa bashi annabta yana yaro karami Allah ce ya yahya ya kai yahya khudil kitaba bi quwwa ka riki littafi da karfi malamai suka ce shi ma littafin annabi isa aka ce ya riga wasu malamai suka ce attaura ko kuma ya riƙe dukkan wahayi da allah zai masa ta hanyar umarni da ya yi masa cewa ya bi allah ya yarda ya bi allah kuma ya kira mutane zuwa ga bin allah allah ce wa atainahu al-hukma sabiya mun ba shi annabta da jagorancin al'umma da shugabanci sabiyan yana yaro an ce sabi yaro da haka yana yaro Allah subhanahu wata'ala ya bashi annabta bayan annabta wa hananan muka bashi rahama ay rahmatan rahama wa hananan ana fassarawa cewa mahabbatan muka bashi soyayya ta musamman yana yaro min ladunna daga gurin mun da Allah subhanahu wata'ala wa zakatan muka bashi zakatan malamai sun fassara shi barakatan muka bashi albarka duka yana yaro wasu malamai suna cewa zakatan uhuran aka tsarkake shi daga dukkan shirka daga dukkan sabon Allah wa kana taqiya Allah ya ce wa kana taqiya annabi haya ya kasance taqiya wa idza sa'alta ko wa idza bahasta an taqi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawlahu bi fi'ali in kana neman cewa taqi shine ar-rajul alladhi yusaddiqu qawlahu bi fi'ali wanda gaskata maganar da yake da aikinsa ba wai ya faɗi magana shi kuma ya aiki daban ba in ya faɗi magana yana gaskata abin da ya faɗa ta hanyar aiki da abin da ya faɗa saboda haka wa kana taqiya ko kuma kace taqiyan at-taqwa shine mutum ya sanya wiqayatan bainahu wa baina azabillah a wani ta'arifin malami amma tilq imamu tilq shi kuma yana fassara at-taqwa shine ka bauta wa Allah kana mai biyayya gare shi da bin dukkan umarninsa a bisa haske daga wurin Allah ma'ana bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kwaɗayin lada a wurin Allah ka kuma nisanci saba wa Allah a bisa haske daga wurin Allah shi da bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana mai tsananin tsoron azabar Allah shi ne takawa a wurin fil rahmatullahi alaihi zaka kana taqiya annabi haya ya kasance taqiya in ka zo malaman tafsiri suka ce walam ya ham bai taɓa ma ni nufi ko tunanin saba wa Allah ba shi har yabar duniya tunanin saba wa Allah bai taɓa yi ba burin saba wa Allah sai bari mu yi kaza sai mutum ya fasa wani sai ka dan ji wani abu kamar za ka yi kaza sai kuma Allah ya tunatar da kai sai ka dawo da kai na fasa wannan abu sabon Allah kai wannan abun ba halal bane gaskiya ba wanda kai wannan abun ba halal bane ni ba na so duk yawan zuciyar ba na so saboda ba halal bane amma da mutum ya yi niyya to shi annabi ya haya bai taɓa niyyar ma ya saba wa Allah ba ai ka duba kwalifikin da Allah ya ambata wa atainahu al-hukma sabiya wa halalan min ladunna wa zakatan kuma wa kana taqiya a can ali imrana da Allah subhanahu wataala ya ce fanadatu al-mala'ikatu huwa qa'imun sabbi mihrab anna la yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran kuma wa nabiyyan min as-salihin dukkan annabawa akwai annabi da ba salihi ba to shi da aka ce wa nabiyyan ko ba ce wa nabiyyan aka tsaya anan ba amma idan ka duba cikin surat maryam akwai inda da yawanci Allah subhanahu wataala ya ambaci annabawansa manya manya masu daraja amma sai Allah yana cewa nabiyyan rasula ko rasulan nabiyya sai a tsaya a iyana innahu kana siddiqan nabiyya kaga Allah subhanahu wa ta'ala siddiqan ta nabiya sai tsaya amma shi ce wa nabiyan kuma minan salihi wato shi annabi dukkan annaba salihai ne wato wa nabiyan minan salihi don a kai ka kumewa gaba daya annabi ya haya kenan saboda haka wannan ana gaya wa baban ne ba kaga shi ba yanzu maganan idan mutum yana tunanin yadda zai tarbiyyar ɗansa yadda zai yi kaza to wannan kan gashi an gaya wa ga yadda ɗan yake tun ba a haifi ɗan ba sannan da aka haifi nan aka ce masa ya yahya kubil kitaba bi kuwa dan ana masa wahayi baban ana masa wahayi ke sa Allah subhanahu wataala da ya ambace shi a suratul anbiya ce wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khayrul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja wa aslahna lahu zawja da wannan wasu malaman da suka ce akan fassarar da aka yi na ambaton sa yahya cewa saboda ya zama dalili wajen rayuwar mahaifar mahaifiyarsa wa aslahna lahu zawja ko kuma malamai suka ce wa aslahna lahu zawja in muka sanya matarsa ta zama ta kwarai shi yasa da aka ce wa aslahna lahu zawja ya la ta innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kai ni'mal bait hadal bait annabta kawai ta ko ta ina bayan annabtun da suke da shi Allah ya hada su sun zama annabawa sai gashi kuma ga abin da Allah yake faɗa a kansu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una ma rahaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in mu abin da ake ake gaya mana shine mu yi koyi da irin wannan gidajen ka sa gidanka ya zama to yara su koyi karatun qur'ani yara su koyi sanin addinin Allah ta ko ta ina suna kokari kokarin ibada kokarin yin kaza kokarin gurin alkhairi da su ake yi haka ake su kaga kai kofi da irin gidan annabi zakariya saboda Allah da da ya gidan ya ce wa aslahna lahu zawja sana innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na razaban wa rahaba sana sai ce wa kanu lana khashi'in yanzu wannan ina ka zo filin hisabi ba sai dai a kalle su kawai wanda ya halicce su wanda zai yi hisabin ga abin da ya faɗa a kansu da matar da baban da matar da ɗan gaba ɗaya inna ka dusari auna fil khairat kowa a cikin su kawai in yi gwanin zai alkhairi sai shi mai zabura wancan mai alkhairi haka kawai su rinka rayuwa wai da auna na razaban wa rahaba kullum duk abin da suka sa gaba addu'a suke yi addu'a ba karamin ibada ba yasa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati da ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba a innal ladina yastakbiruna an ibadati domin addu'a ita ibada ce da ta kunshi tawazu ta kunshi khudu'i ta kunshi khushu'i ta kunshi kaskantar da kai ta kunshi nuna kai ba kowa bane ta kunshi fakar ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ila Allah nuna bukatar ka ga Allah wannan ibada ne kaskantar da kanka ga Allah wannan ibada ne khushu'in ka ga Allah wannan ibada ne nuna cewa ba mai yi sai Allah wannan ibada ne sannan duka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu min amalin qalb ne suna daga cikin ayyukan zuci ne ayyukan zuci kuma gaba ɗaya wa yad'una na razaban wa rahaba razaban wa rahaba dukan su amalin qalb ne wa kanu lana khashi'in khushu amalin qalb ne to amalin qalb idan suka haɗu to sai su wanke zuciya sai ta zama to cikakkiyar mai imani imani baya wanzuwa a cikin zuciya sai an samu amalin qalb akalla goma sha hudu su taru a cikin zuciya in goma sha hudu su taru a cikin zuciya in ka ga mutum kawai ka ce masa assalamu alaikum warahmatullahi ba don ba a sani su sai Allah sun haka Allah subhanahu wataala yayi bayin sa shi sa yana ga mara wa'annan ne don mu training zuciyarmu ta zama irin haka ta hanyar nema daga gurin Allah Allah ya seta mu mu zama na kwarai sannan ko mu ma mu rika kwatantawa ba sakaci a duniya kai mu ba za mu iya wannan ba kai ina abinda ba zamanin sabai ba ina a cikin yanayin da ake ciki dole ka koyi cin halal kawai karka yadda ka ce a'a wani zamanin gaskiya in an biya an ce sai halal to ya za a yi ya za a yi na akwai yadda za a yi shine neman taimakon Allah da hakuri da inda Allah ya je ka inda duk Allah ya je ka kawai ka hakura a gurin in Allah yana so ka wuce gurin shi zai kawo kuma za ka wuce in Allah yana so iyanan ka tsaya iyanan ba yana nuna iyanan shine baka da arziki ba a'a arziki kuma gaba ɗaya ya tazo ne cikin kana'a da samun albarka daga gurin Allah don ka samu wannan kana da cikin kwanciyar hankali ta yi bisa dai saboda haka kullum kar a yadda ana ta karanta isosin salihan bayi ko in ce kai amma mutane na an yi mutane kwarai to kai ba sai kuma mutum ma aka yi kai ma ka zama na kwarai sai za ka baɗi tarihin su ba mu karanta kawai mu ce kai yau mu je su isa mai daɗi mai daɗi an sai ka yi ƙoƙari ka yi aiki yawwa Allah ya samu dace Allah ce wa barran bi walidai annabi haya wa barran bi walidai malaman tafsiri suka ce bayan Allah ya ambaci biyayyarsa ga ubangijin da ya halicce shi to sai kuma ya nuna maka shi 100% mutum ne wa barran biwalidayhi saboda me akan samu wasu mutane dabbin suna da kokari a addini amma ba sa biyayya ga iyayensu ba sa biyayya ga iyayensu a nan mutum ya samu nakasu wanda duk baya biyayya ga iyayensa in kana neman mutumin da bai cika ba kana neman mutumin da ba mutum ba to shine wannan to da ka cikakken mutum shine mai biyayya ga iyaye sai dai su umarni mutum umarci mutum da sabawa Allah nan ko ba su da haƙƙi shi yasa malamai suka ce da Allah ya ambaci sifofin Yahaya in ka duba duk gaba ɗaya sauran sifofin da suke da alaka da ubangijinsa ya Yahaya kubil kitabu bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya wa hananan min ladunna inji Allah wa zakatan duka na Allah ne wa kana taqiya ko da taka tsantsan da dokar Allah to kar ka dauka iyacin ne sai Allah ya ce wa barran biwalidai ne matukar biyayya ne ga mahaifansa mahaifansa duka biyu idan Allah ya bar ma mahaifa guda biyu Allah ya baka kofar aljanna zo ka shiga a guje amma idan mutum ya yi wasa sai kofar ta rube kuma idan Allah ya tashi dauka mafiya yawa za ku ga wanda ya fi samu aka fi samun lada wurin da shi ake barwa mutum mahaifa ake dauka yawanci mazan ake dauka yawanci a barwa mutum mata ko abunan uwa idan ka barwa mutum mahaifiya a ita ce zaka ga ake ta ninninkawa man abarrun nasu ilai sahabi matashi da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah man abarrun nasu ilai waye wanda zan fi yawanta wanda ya fi kowa haƙƙin yi masa biyayya a duniya a cikin mutane ya ce ummuta ya ce summa man ya rasulallah ya ce summa ummuta summa man ya rasulallah summa ummuta summa man ya rasulallah summa abuka summa adinaka adinaka a wata riwaya summa akaka summa akaka ko summa uktuka summa akaka summa uktuka summa adinaka adinaka adinaka wannan shine tsari na Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai zama matashi na kwarai ba yana jami'a baban sai yana ta hidima amma ko baya biyayya ga mai ka zamanto in babanka Allah ya yi shi talaka ne ba mai hali wanda akwai famfo a gidanku akwai kaza a gidanku akwai bohol a gidan akwai komai a gidan in babanka ba haka yake ba duk abin da ka yake bukata yi amfani da karfin ka in baka da dukiya baban ka ɗauko itace kana da ai lafiyan ka har gaje ruwan a sai dai baka gida ko baka gari kuma duk abu da ya gani hannun babanka ina ko takarda sai karka bashi yari ka zo ka karba kana raye da karfinka babanka ya rike wani abu kana raye da karfinka babanka sai ya tsaya yana biyo takalminka mazo ya maka takalmi ya shiga kawai ya sa shi a sai ka shi tarbiyyantar da mahaifiyarka tukunna ta zo ta haife ka ya ɗau nauyinta ya yi mata kaza ya yi mata kaza sannan aka zo aka haife ka suka rinka ɗauka nauyi ta ilima bashi rabi da rabin kuɗin sayar ragon yankanka hada bashi amma sai da ya dage ya biya ya sha taki tsakan dare ya je ya samu rijiya ya ɗebo ruwa don mahaifiyarka za ta yi wanka ta yi maka wanka yanzu sai ka manta da shi to annabi ya haya ba haka yake ba kuma in ji kace kai wani ne kai inwa annabi haya Allah yake wa atainahu al-hukma sabiya shi annabin Allah ne yana tashi din duk duniya yanzu ba kamar sa shi annabin Allah ne yana tashi yace a ni ka san kuma nake karantawa kuwa wannan bai sani ba kada ina zai san ka kuwa ina zai san ka ai baka bi hanyar a san ka ba in kana so a san ka bi Allah ba sai ka ce a san ka ba yanzu nan zai daga ka Allah ka bi Allah ka kyautata wa iyayenka yanzu nan darajar ka za ta dauki amma mutum ya zamanto baya biyayya wa iyaye iyaye ana musu biyayya har bayan su rasu kai bayan su rasu ne ma aka fi musu biyayya da take fi daraja a gurin Allah iyaye idan suna raye da za ka ba su duniya da abin da yake cikin ta bai kai ka musu addu'a in suna cikin kabari saboda haka ana yi wa iyaye sadar da zumunta ana iya ziyartar kaburburan su a ziyarci kabarin mahaifi a ziyarci kabarin mahaifiya in su riga mutu rasuwa in mutum bai samu dama ba kamar da makabartun mu suke samun ziyartar aje gaban kabarin ba aiki wanda ya ciyawi sun fito kaya sun fito kaburbura an manne su da juna ba za ka iya ba dama ka taka wani kabari don kana so ka je wurin kabarin ma yanzu wannan bai halatta ba to ko daga nesa za ka iya musu sallama in ka shiga makabarta ka ga mahaifiyar ka ce wanda ta yi maka kaza ta yi maka kaza ta ce mahaifinka ne wanda ya maka kaza ya maka kaza ya ci to wa barran biwalidai annabi ya haya kenan to da ka mutum ya zama mai biyayya ga iyaye in yana son alkhairi ya yi biyayya ga iyaye in baya son alkhairi to shi ne kowa yana son alkhairi duk nan abin da ya sa muka taru don muna son alkhairi to annabi ya haya ubarran biwa ne dai Allah ce wa lam yakun jabbaran asiya annabi aya walam yakun jabbaran bai zama mai girman kai mai jiji da kai ba duk wanda kaga yana biyayya ga iyayensa ba zai zama mai tsaurin kai ba Waka annabi aya mai biyayya ga Allah ne mai biyayya ga iyaye walam yakun jabbaran bai zama to mai jiji da kai mai tajabburanci mai jinjira shi wani ne a a su ne da kaza su ne da kaza a bai zama haka ba asiyan bai zama mai sabawa Allah kuma sai Allah malamai suka ce in ka duba alhafiz ibnu kasir rahimahullahu ta'ala da in ka gangara littattafan tafsiri gaba ɗaya yawanci iya da yadda ni daga yadda malamai na ji sun faɗa sai Allah ce wa salamun alaihi karewar cika kenan wa salamun alaihi yau maulida amincin Allah ya tabbata ga annabi ya haya da yau maulida ran da aka haife shi an haife shi cikin amincin Allah ba shi da matsala wa yawma yamutu ranan da annabi ya haya zai rasu zai rasu cikin amincin Allah shaidan ba zai iya zuwa ya juya shi daga imaninsa ba kai wa yawma yub'athu hayya ranan tashin alkiyama nan da za a yi rigigi kowa sai ya rasa inda yake yawmal qiyamati law aminta bi hawli la fararta min ahlin wa min awtali yawmun tashaqqaqat as-sama'u li hawlihi wa tashibu fihi mafariqul wildani ranar tashin alkiyama ya ce lau alimta bi haulihi da ka san irin rikita rikitan tashin alkiyama la faranta min ahrin wa min awtani wallahi da ka gudu ka bar garin ka bar iyayenka ka bar iyalanka ka bar iyayenka so da bala'in tunani tashin alkiyama yawmun rana ce ta shaqqaqatu sama'u li haulihi zaka ga sama tana tsatsagewa mala'iku suna zubowa saboda bala'in rana wa tashibu fihi mafariqul wuldani rana ce da zaka ga in yara kanana wanda a ranar za a furto su daga cikin mahaifiyarsu da tara su da ciki ko kuma za su tashi sun sun mutu suna jirajirai amma za su gan su gashin su yayi fari sot saboda pressure na wannan rana amma shi annabi ya haya Allah ya ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya ranar da za ta tashi shi tashin alkiyama shi cikin aminci zai tashi yanzu wannan in kana neman daraja akwai ta saurin daraja babu saurin daraja ko daya da duniya da lahira shi Allah ya ba shi daraja a duniya cikin aminci kai to yanda za a haife shi ba cikin amincin Allah wa salamun alaihi inji Allah ba fa jarida muke karanta ba alqur'ani muke karanta wa salamun alaihi da wani ne yayi reporting mana cewa wai wa salamun alaihi ba a an ce wa salamun alaihi kamar da wani muke karanta wani wata takarda da wai an ce masa wata kirista ta ba wannan bane ba abun yana bada mamaki to ka ji wannan ka ji wannan kai wanda aka je aka aka gaya maka dinna ka ji wa salamun alaihi ji Allah yawma wuri da ba ruwansa da kristiyaniti wa yawma ya mutu haka ne mutum musulmi mai imani wa yawma yuba ka ya zai tashi musulmi mai imani lokacin an ce maka saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa mu ga annabi ya haya muna tare da shi cikin aljanna da dukkan annabawan Allah Allah ta muna kusaci makwabta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu nasi ilayya manzilatan fil janna ahadinuhum akhlaqa wadanda suka fi kowa kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa makwabtansa a gidan aljanna suna kasa da shi daga anguwarsa kasa da shi sai su dan shi anguwarsa ba da zai kar kar mutum ya tsammani kusa da gidansa za a je a gidansa shi kadai ne anguwarsa alwasila anguwa ce gaba daya ba ni jiyar irin ta gombe ba a anguwa ce katuwa gida ɗaya aka ya gida a anguwar gaba ɗaya duk gidajen gidan aljanna a ƙasar anguwar su shi kuma a ƙasan al'arshin Allah wannan anguwar ce ya kai gidan shi kadai shine alwasila ya ce wannan gidan na mutum ɗaya ne ina tsammanin ni ne mai gidan in ji manzon Allah sallallahu alaihi to in kana so kai kusaci da shi anguwar ƙasa da wannan to sai mutum ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a bayan ya zama mai kyakkyawar aƙida Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam in muna da lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace